والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin a mun soma karatu a babi da ke magana akan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi na farko za mu tashi hadisi na 1398 mun karanta aya da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki da mala'ikun Allah madaukakin sarki dukkan su ne wa annabi salati Allah yake mana umarni cewa mu da muka imani duk wanda ya san shi musulmi ne ya yi imani ya ce la ilaha illallah to Allah yake masa umarni cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allah ma ya ƙara wa sallimu taslima ku roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku kuta malumar da suka yi fassarar wannan aya ainihin fassarar wa sallimu taslima shine Allah madaukakin sarki ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga kowane irin aibi wanda daman ko mu roƙa masa ko mu ki roƙa masa daman duk Allah ya yi masa salati da zamu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ribar shi kanmu yake dawa idan ma mutum bai yi ba kanshi ya cutar salati annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi dare da rana safe da yamma idan baka yi ba ma wasu za su in kana yi ɗari wani na yi dubu in kana dubu wani na yi dubu biyar wani na yi goma lokacin da ka gama za ka yi barci lokacin wani ya tashi ya soma haka nan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haka wancan inda muka tsaya kalmar wa sallimu taslima shine duk wani abu na na ƙasa Allah ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kamar yadda nace wani addu'ar kanmu muke wa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya raba shi akwai abubuwa da suka yi ta buduro annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin rayuwarsa wanda duk Allah ya kubutar da shi akwai abubuwa ma da suka taho malama suka ce har yanzu fasarar wasallimu taslima yana ciki a misali akwai shekarar da wasu 'yan ta'adda miyagu suka je madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama masauki suka runga tona rami suna tona rami suna tona rami suna so su kai ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam niyyar su shine su dauke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Madina akwai sarki wanda ake kiran shi Nuruddin Zunki lokacin yana sarkin Sham Allah madaukakin sarki ya sanya shi mafarki mafarki cewa ga wasu na son su yi ta'addanci wa kabarin manzon Allah haka ya taso takarar daga Sham ya zo Madina lokacin wanda yake gwamnan Madina da yake ya san me ya san me ya zo yi ya je ya same shi ya ce to abin da yake so ya zai shirya wata gagarumin walima saboda Allah ya gwada mishi mutanen ya gwada masu siffansu ya san su ya ce yana son gwamnan madina ya gayyo mata masa duk mutanen madina kar wani ya yi fashi yalima ce haka kuwa aka yi haka kuwa aka yi aka zo aka tara masa mutanen madina ya duba ya duba ya duba sai bai ga waɗannan mutane guda biyu ba ya ce masa abinda na ce ma fa ina son duk wanda yake madina in dai namiji ne ya kai mutum ina son ya zo nan nace ai ba wanda ya rage yace sai wasu suna nan wasu baki guda biyu suna nan a masallaci wato su saboda ba amma ba sa ma cikin lissafi aka ce wasu baki yace a je a zo da su hala ko ana kawo su sai ya ga su ne ya ga su ne aka yi binciken da za a suka je da kai suka gwada abin da suke yi na tona sun yi nisa daga nan ne aka sa dalma dalma aka sa aka kewaye kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi saboda ko wasu saboda nan ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna haka Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wato zama a nan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyamarsa to maluma suka ce irin wannan ta'addanci duk yana cikin amfanin wasallimu taslima kenan riba ce mutum yake yi wa kamar yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a amma karan kan mukewa Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga ibn mas'ud yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aulan nasi bi mutanen da suka fi cancanta da ni wato wanda za su zama sun fi cancanta da ni wato suna wane ni nasu ne waɗanda za su zama haka a waje na ranar tashin alkiyama sai ya ce aka saruhu alayya salatan wanda suka fi yawa mun salati wanda suka fi yawaita mun salati kaga sai mutum ya tambaye kanshi a rana guda sau nawa yake wa annabi salati mun riga mun san salati ne na wajibi tunda duk ka'ida ce in ba kana so ka zama ka fi kowa ruwa ba a duniya kuma ka je Allah ya sa ka a wuta shine ka je ana ambatan suna annabi sallallahu alaihi wasallam ka kimar salati wannan dole ne wanda duk aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi yayi masa salati Allahumma sai irin wannan zama wanda ta iya yiwa wani lokaci kar mai karatun ma ya kira annabi ya yi salatin ba ya wuce saboda tarihi saboda yawan na magana to shi ne malumma suka ce in dai mutum ya yi guda ɗaya to in an sami irin wannan na wato saboda shagalar karatu na da abubuwa ya wuce babu komai Allahu alam amma da alam da yadda ya yi ƙoƙari akwai amfani guda goma cikakku babu kokonto ciki ga duk wanda yake wa annabi salati sai same su Allah zai masa salati Allah zai biya masa bukata Allah zai sai ya sanya ya da yayi koyi da malaiku malaiku na abu shi ma yana yi na abubuwa da yawa har guda goma haka maluma suka lissafa wato amfani da tabbas dan adam zai samu in ya dage yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salati وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تؤرد صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بليتا قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء rawahu abu daud da isnadi sahih an samu hadisi daga aus dan aus ya da Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana daga cikin mafi daraja na ranakuku wato kwanakinku na sati da Allah madaukakin sarki yasa to ranar da take mafi daraja a cikin sati ita ce ranar juma'a shi yasa ranar juma'a ta zamo ana ce ma juma'atu babban rana eh musulmi ana son ran juma'a duk juma'a ya sha bamban da alhamis wasu samari suna nan suna kamar sun waye saboda kullum yana wanka yana canza riga so zai zan juma'a za ka gan shi dan alhamis za ka gan shi da t-shirt ɗin shi ranar juma'a ma ka gan shi da t-shirt ai dai ai dai ba sallah bane ya je yayi sallah wannan wani tunani ne mara kyau kuma barna ce ko yaya kake komai gayanka ana sallar juma'a ka zama daban ka zama daban kai komai kudinka komai mulkinka ana sanar juma'a ka zama daban ya zama cewa rauran juma'a ne ka kwarzanta juma'a kura daka kwarai da gaske ana son mutum ya kura a daka akwai bayan ma kura a daka akwai kure na to duk abin da za ka yi kuma komai talaucinka komai dukiyarka shi yasa magabata da yake sun ƙoshi da tarbiyya ta musulunci sun na bibiyan maluma za ka ga ko da yaya mutum yake ko ɗan kasuwa ne ko waye ranar juma'a da yaransa sun hango shi sun san yau juma'a da sun ga yau alhaji ya shigo ya fito ko ba sun manta da sun ga alhaji za su gane yau juma'a domin sai ya yi wata kwalliya na wanda za ta ringa tuna musu lalle yau juma'a to haka ake son kowa ya yi ko kai talaka ne ka samu rigar ka ka sa mata bula na eh ranar juma'a a ganka a ce kai lalle yau juma'a kuma riba za ka ci akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ranar tashin alkiyama juma'a za ta zo filin tashin alkiyama yadda ka san amarya ta sha kwalliya za ta zo filin tashin alkiyama yadda ka san amarya ta yi ado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan za ta kwashi duk wanda suke kwalliya ranar juma'a masu ado ran juma'a za ta je duk a zo a tafi hadisin yake cewa ba wanda zai shiga wannan tawaga yace sai dai illal mu'azzinun almuhtasabun yace sai dai masu kiran sallah wanda suke kiran sallah don Allah ba dan abiya su ba masu kiran sallah don Allah to su za su shiga cikin wannan tawaga to kaga idan kuma suna kwalliya ran juma'a fa wato mai kyau ya gara da wanka eh to kaga su kuma nasu kenan saboda shi kiran sallah babban aiki ne ya ishi mai kiran sallah abin ya ji daɗi in ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man azzana sun ta asharata raka'a sanata man azzana sun ta asharata sanatan wajabat lahu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yayi kiran sallah shekara daya shekara biyu har goma sha biyu yana kiran sallah to aljanna ta tabbata gare shi to ai kaga ashe an biya shi na ashe akwai inda za a biya shi wannan shi yasa garuruwa da wurare wanda suka ake kokarin aiki da karatu sake biyan karatu zaka ga ba a daukar ladani shi kadai wai a ce ladan yake ana biyan sa sai a jona masa wani aiki sai za ana biyan sa ne na dan wani aiki ba wai dan ladan ba ladan shi kuma yana aiki ne na lada shi ma ai ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka tunda ran juma'a ita ce mafi girman kwanakin ku a sati to ku yawaita mun salati a cikin juma'a kenan kai ka san yawan salatin da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana to sai kai kokari ka ninka shi ranar juma'a dari kake yi ran juma'a akalla sai kai dari biyu dari biyu kake ran juma'a kai dari hudu misali nake ba Allah kada ya san me kake dubu kake ran juma'a sai kai dubu biyu ka yawaita yayi yawa ya zama kai ma ka lalle ka yau juma'a ne ka nuna yau juma'a ne amma wani sai a juma'a har a gama bai wa annabi salati goma ba mamaki to sallama wani na yi na ana maki salati sallama a wani waye da yake Allah kiyaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me saboda salatin da kuke mun ana bujiro mun da salatin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani da zai mun salati sai an dawo mun da raina an ga mun wani ya ma salati mala'iku suna na aike su kenan to kuma ku kalli salati annabi sallallahu alaihi wasallama wani sakon ne wani minti ne wata awa ce ba mai wa annabi salati na babu duk lokacin da kake bari ka zauna kai wa annabi salati misali goma ko ɗari a duniya akwai wanda ya zauna zai mar dubu a lokaci akwai wanda ya zauna ma zai mar fiye da haka lokacin da kake ka kai tsakiyar naka lokacin wani ya fara lokacin da ka kai tsakiya lokacin wani ya gama lokacin wani ya yi kwata lokacin da ka gaji za ka yi bacci lokacin wani ya farka ya zo mana shi kamar da wafi ne a harami wanda yake zuwa lokacin haji ko lokacin wani za ka ga kana shiga ana fita na kana fita ana shiga kana na farko wani yana na ƙarshe kana na biyu wani yana na shida wani yana na bakwai wani yana wani haka wani na nafila haka nan ake shi yasa su maluma suka ce to ai tun daga dawowa da ran shi kenan an damar da shi kawai a to ba ba me ya bayan kewa kuma tabbas mala'ikun nan na nan duk wanda ya mar salati sai sun faɗa sai dai kuma karka yi soma tunanin ai ana da yawa ko za a gaya mana wannan kafin nan ana da wannan shine a hawalul barzakh ya wuce tunaninka ya wuce tunanina ya wuce duk tunanin kama aljanna ce ai an gaya mana za mu shiga aljanna an dan kwatanta mana don mai dan mu dan ji dan daɗi don mai in ba haka ba baka san inda Allah madaukakin sarki ya kawo gaya mana kayan aljanna ka kaddara a ce duk duniya ba banana ayaba ko a ce ba mu san banana ba ba mu san ayaba ko bari na ce ba mu san inabi ba misali ba wanda ya san shi a duniya sai kuma Allah ya ce mana akwai inabi a aljanna ai kun gane hausa aka ga ba za ka ba baka ma san menene inabi ba amma sai Allah maɗaukake sarki tunda ka san na duniya to amma kar ka ɗauka irin shi ne na lahira ka ci wani da tsami ka ci wani ya dan na ya zo mu rubewa a a duk abin da ka ji sifa ce Allah maɗaukakin sarki ya sifanta don me don mafi zalika falaita na fasil mutanafisu don kawai ta kokari don ka fuskanci idan aka dosa amma komai na aljanna ba irin na duniya ba ne komai ba irin na duniya ba da kowane irin bangare ka ambata da daɗi kala gani yadda yake a duk in ka tara daɗin da ke duniya duka na komai ka tara su waje ɗaya bai kai daɗin gyaɗa ƙwaya ɗaya ta aljanna ba akwai gyada a aljanna eh ai ita aljanna ba abin da babu kai ne kawai sai abin da kaga dama shi yasa Allah sai ya ce mana walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so kawai kuna da shi aljanna walakum fiha ma tad'un duk abin da kace a kawo aljanna za a kawo muku wata rana muna karatu wani saurayi ya ce shi dan yaro ya ce shi ba wai bol yake so yi aljanna akwai bol akwai bol na ce masa bol din ma za ma mutanen da kake so ku yi bol din da su ka ce ma kar wani ya taba bol din kafi kowa iyawa kai ta yanka su kai ta ci su sa abin da kake so za a yi a nan duniya ya kaga in kana in kana kwallo abin da baka so ne zai faru na a kwace a hannunka na baka so a ciku a je a ciku ko ba haka ake kwallo ba to nan a ce aljanna ba haka bane duk abin da kake so za a yi tana son kai ta yanka su kar kwa ya taba kwallon eh kai shekara goma kana yanka mutane ka yi ta kwallo abinka su kuma yanka sun da kake daɗi za su yi ta ji su kuma suna morewa haka aljanna take duk abin da ka sani eh haka za a yi duk da yi wani ya taɓa cewa shi yana son ya ringa wasan jirgin sama ne ce shi ma akwai aljanna an ka hau jirgin sama ka faɗo ka fashe sai ka ji tun da ka shiga aljanna ba ka taɓa jin daɗi irin na ranar ba eh ka tarwatse ba sai tarwatse ya zaman ka samu wani sabon daɗi da baka taɓa sha ba saboda ba ciwo a aljanna ba rauni ba ɓacin rai babu bakin ciki ba mutuwa babu duk abin da ka sani a bayi da kyau babu shi so ko bai kai ma mai kyau ne shi yasa aljanna ta zama aljanna Allah ya samu a ci to shi ne sai sahabai suka ce ya rasulallah bayan ya gaya mu cewa ana bujiro mun da salatin da kuke mun sai sahabai suka ce ya rasulallah ashe za a bujiro ma da salatin mu kuma bayan ka riga ka dugurguje ka dugurguje a cikin ƙasa ba mun san yadda ake ganin gawa in an sata ba bayan shekara ɗaya bayan shekara biyu wasu in an buɗe sai kasusuwa shine aram suka ce ya rasulullah kuma haka za a dawo ma da ranka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai wato duk annabi baya da gurgujewa a cikin ƙasa Allah madaukakin sarki ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa to ba annabawa ma ordinary mutane ma Allah ne yana harantawa kasa ta ci jikin su na eh kuma ba wannan kawai haka Allah yake na ganin dama ba magana cewa mutumin kirki bane kasa ba ta cin jikin shi ba magana cewa mutum bai da kirki bane in kasa ta cinye shi a'a ba wannan babin bane kuma ta iya yiwa a sa mutumin kirki nan da kwana 40 a zo a samu duk ya dagurguje misali tayewa a samu mutumin banza shekara goma zuwa same shi yana nan saboda haka Allah ya ga dama ba ba maganar imani da mun majority dugurgujewa ake in an shiga ƙasa don haka Allah ya sanya daman ɗan adam da ƙasa aka yi shi da ƙasa aka halicce shi ƙasan ma sai da aka yabo kala kala kala kala aka harada Allah madaukaki sarki yasa kasa shi yasa da zaran an zara ran mutum sai ya juye sai ya zama kasa ai shi yasa kaga gawa tana da nauyi ko ba ku dauki ba ku taba daukan gawa bane na inda wani abokinka ya taba mutuwa wanda kuka saba kokuwa kana daukan shi na in aka ce ma yanzu ya mutu ka dauke shi da nan ne zaka sha mamaki da ka saba saban shi ka sa yanzu da ya mutu a ta sabe shi da za ka gane cewa ya tsalle ya zama kasa sai nauyi nauyin ba irin wancan ba eh daman da ita Allah ya halice mu akan ta zamu rayu kuma in mutu a ciki za a mai da mu sanan daga cikin ta Allah madaukakin sarki zai fitar da mu don a yi tashin alkiyama abubuwan da suke Allah ya tsara sai sun faru kaga dai na farko shine haihuwar mu gashi an haihu mu ko na sai rayuwa a bayan kasa ga mu muna rayuwa to sauran abubuwa guda biyu sai mutuwa sai kowa ya mutu uku kai uku sai mutuwa sai kowa ya mutu sai kuma shiga kasa eh wani ya ce to ai wani ana sashi a mutuwa ne ba a binne shi wani ayi kura da su zaki suke cinye naman shi wannan ya cika shi wannan ya cika ba kuma sai ka shiga kabari da na'imar kabari da azabar kabari duk sai mutum ya same ta da wannan wani iyawa ne na Allah madaukakin sarki da wani iko nashi yadda ya kaddara sai an yi kaga abubuwa uku a cikin abubuwa biyar mun yi biyu zuwa duniya gashi Allah ya kawo mu na biyu gashi rayuwa a bayan kasa gashi nan muna ta danawa saura guda uku za kamata mutum ya rubuta su da alkalamin zinari ya ajiye yana kallon su aihuwa an haife ka rayuwa gashi nan kana kai abin da ya rage na uku shine mutuwa bayan ka mutu sai shiga kabari bayan ka shiga na biyar sai tashi sai kuma tashin kiyama daman an tashi hisabi za a yi Allah ya sanya ma'auni a auna kaya a auna ayyawu faman sabulan mawazinuhu na wa amma man sabulan mawazinuhu fa huwa في عيشة راضية وأما من خفت موازينه الله يكياي وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية هكذا أي kaga wannan abubuwa ne da suke jiran dan adam fa shi yasa dan adam idan har Allah madaukakin sarki ya taimake shi yana tuna waɗannan abubuwa dole dai a ganshi wani iri dole ne ya zama ba wai an ce kullum kullum ba a dole dai kuma a ringa haƙuri ana ɗan nishaɗi ko ba an ce haka a su ce sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shahidina hanzala yakan zo in ya zo gida ya taso da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya shagalta yana ga an koma cikin iyali ana wannan abin ya dame shi sai ya dinga cewa to ko dai shi munafiki ne wata rana ce kawai shi munafiki ne yadda kai shi ya fito yana cewa na faka hanzala ya ce na faka hanzala yana jin sarai ce na zama munafiki a'a ana me ya faru sai na abubakar ya ce masa a'a kai ba haka bane fa wannan ƙarshe aka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ya rasulullah idan muna gaban ka sai mu ji kaman yanzu a tafi lahira kamar za a je a tafi aljanna ko imani faɓa ya ce amma da mun koma cikin iyalanmu sai mu shigalta shi ne sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa ai sa'atan fasa'a haka nan rayuwar take eh ya dan duba nan abin da gobe a duba can to matsalar shine a shan take eh a shan take mutum ya kama layi ɗaya ta gangarawa sai ya haɗu da accident Allah kiyaye kamar da da yawa ake haɗuwa eh za ka ga yanzu idan mutane suka rasu labaran mutane da suke faɗi dangane da ba sa zaton ba a zaton wai ba a yi niyya ba ba a zaton mutum zai mutu wannan duk wanda ya mutu magana ba a zaton zai mutu wannan kuskure ne na ba wani sharaɗi Allah bai sanya sharaɗin mutuwa da ba wani condition da Allah ya sa Allah kawai ya kawo mu duniya ya yi mana lokaci ko bai gaya mana ba ya yi mana tayin bai gaya mana ba Allah ya sa wasu suke dadewa kaga mu alhamdulillah duk mun dan dana ko ba ku ce ba na a mu gode ma Allah jama'a na adin nan mun more na ha sosai ma mun mummore ai sai ba za ka gane ka more ba sai ka ga ɗan jariri da ya koma na za ka ga an haifi mutum sati ɗaya ya mutu ko ba ku gani ba wani wata ɗaya ya mutu wani shekara ɗaya ya mutu kai kuwa na ka kwarara ka yi ashirin ko wani ya yi talatin a cikinmu wani ya yi har arba'in kai wani ma ya hamsin wani ma ya yi sittin wani ya yi saba'in a nan da yana tsaya ai kaga alhamdulillah sai godiyan Allah kawai abin da zai damu mutum yanzu shine komawarsa da Allah Allah ya sa ya ci cigawa da imani na shine kawai to in ma ka bari ba shi ya dame ka ba ai kawai za ka walar da kanka ne ai kaga alhamdulillah sai godiyan Allah eh akwai shekaru da Allah yake ba mutane maluma suke cewa shekara 60 saboda wasu hadisai saboda akwai hadisin da Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam labari shi Allah madaukakin sarki ba zai karbi uzuri ba a azar Allah mur'an akhara umrahu ko ajjala ga sunan lafuzan da suka zo kowanne ma'anarsa shine babu wani uzuri da Allah madaukakin sarki zai karba ga mutumin da Allah ya sa ya kai shekara 60 wato an gama ba hanzari an riga an baka can an baka lokaci shi ne fassarar ayan da Allah yake ta awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi ma ya tazakkaru ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkara haka ne waja'akum an-nazir Allah ya ranke ma yake cewa shin ba na baku lokaci na baku enough time wanda yake ya kamata mutum ya yi nazari ba yanzu kowaye aka ce tafiya za ka yi wani gari saboda Allah ko ma'ina ne aka ce yau shekaran ka hamsin kana tafiya ai ka san ka kusa na duk garin da aka ce ma za ka tafi ne kuma tafiya kake fa dukan mu fa muna kan hanya ne kowa mu hanya yake to kuma aka ce ka share shekara hamsin kana tafiya wani ya share shekara ashirin wani ya share shekara talatin kaga yan yara yara nan tuni suka share bai wuce goma ba ko to duka haka ne Allah madaukakin sarki ya abin nan to ba wani abu kawai magana ce ta gaskiya Allah ya ba mu sa'a Allah ya sanya mafi kyawun ranakun mu ranar da zamu koma gare shi Allah ya sa mutuwar mu ta sami muna aikin alheri eh wannan shine mutum zai ta fata amma ba tsallatsallan karka mutu ba ka san yanzu duk tsallatsallan mutum kai ya mutu duk sai je walin da kai shi ya walin da kai shi karshe kuma ya je ya mutu eh amma in yayi hakuri ba ma san mu mutu muna ta addu'a Allah ya samu dade eh ku ce amin mana Allah ya ja kwanan mu da imani Allah ya sa mu yi shekaru da yawa kaman dari ko na to har da gari da hamsin to to mu ma fatiha kenan mu ma fatiya sai kaga Allah ya amsa ai idan mutum ya kai shekara 150 wallahi zan rantse muku ba sai na kafara sai ya daga hannu ya roki Allah ya mutu shi da kai shi wallahi da kai shi sai ya roki Allah na in yana iya roƙon ko zai iya dari ba da hamsin ai shekaru ne masu yawa bare ma mu mu in kun duba duk a kwararrabe muke ina nan a kwararrabe haka yake matsalar da muka samu mu shine abinci wanda bai sani bai sani sabanin iyayenmu iyayenmu sun samu abinci wannan abincin da iyayenmu suke ci kana gani na ƙauye shine abinci na shine abinci shi gina jiki yake yi da lafiya dama amfanin abinci kenan to mu kuma sai muka waye gari kwata-kwata duk abincin mu cuta ne duka wanda ma suka kago abincin su suke gaya ma cuta ne su za su kago abincin da karshe in wani ciwo ya kama kan ce abin da kake ci ne fa kaza soyayyen dankali da kake ta ci na soyayyen kaza na duk haka yake sai ka ga mutum ya rasa abinci maimakon abinci ya zama magani sai ya zama kuma ya zama cuta kuma karkace da abincin duk abincin haka suke saboda har abincin ma da zai zama na gargaji na na na na na asali natural food yanzu an canza shi an tsura masa taki an mai da shi wani iri kwanaki ba ku ji bbc na rahoto ba wai an an shuka kankana wani ya shuka kankana ya zuba mata chemical ya sa mata magani tana girma amma an yi sa'a ba a soma ci ba wai sai ta yi girma kamar balo-balo sai ta fashe kankana na ce kun yi sa'a da bata soma fashe a ciki ba kai wannan abin kasan za a zauna da shi lafiya an ci na abinda zai ke bindiga ya fashe kuma za a ci a ciki to dan adam ne ya ji shi ya ja ya taka abun nan jarabawa da lokaci za ka za ka ga kabin yanzu ka ga mutum mai lafiya mai lafiya an gane mai lafiya ku mai lafiya ta sai ka dan yi jiji ka yi abin nan yanzu za a kafa mashin na takin lafiya a duk kofofin masallacin na a ce duk wanda aka same shi bai da lafiya a yi da shi asibiti na ga wanda za su je gida ba su da yawa na? ko ban faɗa daidai ba na? a je kafa mashin a masallacin a ce duk wanda aka duba aka gaji da wani ciwo a tafi da shi asibiti na ce wanda za su gida ba ce babu ba amma ba su da yawa na? a za a iya samu to haka nan to kuma duk wannan ba shi ne damuwa ba a wajen ɗan adam don daman duniya gidan jarabawa ne damuwa shi ne wani ɓangaren abin da ya shafi imani mutum ya gama wannan rayuwar da abinda Allah ya zana masa to ya samu ya mutu da imani shikenan ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake in za a wuce da gawa an taba wucewa da gawa yace gawa daman kala biyu ne akwai mustarihun akwai mustarahun minhu akwai wanda shi ya mutu ya huta akwai wanda kuma an huta da shi to Allah ya samu ne muka huta eh ba wai an huta da mu ba yace akwai wanda in ya mutu da ƙasa har dabbobi murna suke yi ya mutu Allah shi yayi to su kuma annabawa banda ma cewa ƙasa ba ta cikin jikinsu ka'ida ne duk inda suka mutu ana ake binne su eh annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa ce duk inda annabi ya mutu ne ake binne shi shi yasa kaga binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗakin nana Aisha radiyallahu anha saboda me saboda anan ne Allah madaukakin sarki ya karbe shi kuma kun san ba a zuwa lahira dole sai an mutu inda ana zuwa lahira da wata shortcut da manzo Allah ya tafi ta haka amma inda ya tafi haka ya tafi haka kuma ake ta tafiya Allah ya ba mu sa'a wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajima anfu rajul zikirtu indahu falam yusalli alayya rawahu tirmidhi an samu hadisi daga abi hurairah ya da Allah su kare tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato rigima an fi rajulin wato dan adam ya ya zama wulakantacce ainihin rigima an fushi ne a turbuɗa hancin mutum a cikin ƙasa kamacin alkunya ce cewa mutum ya zama bai da wata kima duk mutumin da aka ambace ni a wajensa bai mun salati wato ya taɓe da zaga sai mutum ya kula da ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallama da ji ya ji annabi sai ce a sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam وعنه قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنت كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح أسامو حديثي دقا أبي هريرة حرب ويو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa kada ku dauki kabarina ku mai da shi wajen biki shi ne wajen idi kusan yadda idi majusawa suke da yadda kiristos suke har da ganguna ana kiɗe-kiɗe ana rairaye manzo Allah sallallahu alaihi ce a'a kada kuma ya kabari na haka shi yasa in an je ziyara na kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ladabi ake yi nutsuwa ake yi ayi sallama a yi sallama yadda ka san ga annabi sallallahu sallama a gabanka kana ganin shi haka ake yi duk wani ladabi da ka san za ka yi haka za ka yi haka fice daga wajen kaga maganar idi bai taso ba wajen idi buki ake ana tarawa ana tashewa eh manzo Allah ce kada a yi haka a wajen kabarin sa kada a dauki kabarin shi haka sai ya ce wa sallu alayya kuma ku yawaita min salati saboda me saboda salatin da za ku mun zai kai gare ni duk inda kuke idan kawa annabi salati daga Najeriya zai kai wajen shi in ka masa daga Amerika zai kai Madina in ka masa duk kaga kenan masu cewa ka gayar mun da annabi ashe kai ma ka gaishe shi zai ji ai da mun gaisuwa da ai ba zuwa ake a ce annabi ina wuni ba ko ko haka ake ko annabi ina kwana ai ba shi bane gaisuwan annabi shine salati da kai ma daga nan kasan zaka iya yi amma duk wanda ya samu kuma ya je kaga ya Allah ya sa ya daraka وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح har wa yau an samu daga hadisi daga Abi Hurairah da Allah su kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin yusallimu alayya babu wani daya daga cikin ku wanda zai mun sallama illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam fashi Allah ya dawo min da raina sai na maida masa sallama idan kawa annabi sallama albishirin ka kai ma shi ma zai maida ma kuma yi wa annabi salati maluma suka ce babu ibadar da dan adam yake da tabbas akan ta kamar yi wa annabi salati da tabbas Allah zai karba kuma zai yi amma sarado yakan kana yi Allah ya yaki wa an ali radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي har wai an samu hadisi daga sayyidina ali da Allah ya kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albakilu marowaci man zukirtu indahu wanda aka ambace ni a wajensa falam yusalli alayya yake mun salati wato marowaci ruwa ta kai ruwa shi yasa ake cewa abkhalin nas man bakala bis salam mafi rowan mutane shine shi kuma wanda yayi yin ro yake rowan yin sallama kaga sallama dai ba wani abin da za a butsura a jikinka haka nan an wa annabi salati kace sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da zai rage ka sai ma karuwa sai daraja kai aikin da mala'iku suke yi ka bi umarnin Allah Allah ya soka mala'iku su soka manzo Allah ya mai da ma sallama Allah ya ma salati goma haba abin ya ai kai kai ne kawa kanka gata وعن فجالة بن عبيد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد آه بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي an samu hadisi daga fudala dan ubaid yadda Allah ya kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallarsa yana addu'a amma ya shiga addu'ar ne kai tsaye bai yaba Allah ba bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba wato ya tafi tambayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan yayi gaggawa yayi gaggawa sai maza Allah ya kira shi marwata jinsa ko kuma ya kira wani ya gaya masa cewa daga yanzu idan ɗayanku zai yi addu'a idan ɗayanku zai addu'a to ya soma da tsarkake sunan ubangiji in ka zo addu'a ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العالمين سنن كلمة تسبيه كأرك سنن الله sa'annan kaiwa annabi salati wato da tsarkake sunan Allah subhanahu wata'ala da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati wato ka bude kofa na addu'a ka share addu'ar ka fili dan haka idan mutum haka wa sana'u alaihi mutum ya yabi Allah saboda Allah yana san yabo Allah yana san yabo mu ne ba a san mu ringa san yabo ba a san mu ringa san yabo idan mutum yana san yabo zai dawo yana so a yabe shi ma akan abin da bai yi ba akwai wanda kuma yaban su ƙarya ne za a zo a yaba ma ka san ƙarya ne baka yi ba a ce kan alhaji ai kana taimakon mutane ai duk garin nan sai ma dalla suke suna ta addu'a alhalin Allah ya isa suke ina nuhu eh akwai masu wannan ƙarya musamman masu mulki akewa za a zuwa ce wa ciya man ka ai gari ana ta addu'a mutane na ta madalla za a yi suna ba taɓa ciya man irin alhalin garin duk Allah ya isa suke shi wannan kawai yayi ne ya gyara ya gyara biyarsa ba kyau shi yasa wanda ya samu mulki ko ya samu mukami ya hankali da yan dan kore su ne suke halaka mutane su ne suke kai mutane su baro idan ka samu ko kuɗi ka yi sai ka samu wannan ko in ka yi kuɗi ko ka samu mulki ko ka samu wani abu sai ka samu ɗan gore za su zo kawai su ringa gaya ma abin da ranka yake so kawai duk abin da ka faɗa kuma su ce gaskiya ne ko abokin ka kake da aboki ka ji ko mai ka faɗa ce gaskiya ne to ba abokin arziki ba ne ai an gane komai ka faɗa gaskiya ne a ya kamata wata da ma nasiha da irin yana musulunci ya tanadi na cewa abin nan a dan duba shi ne na yawa dan duba dai ba faɗa ba ba kuma ba amma dai akwai yanayin an da aka ce na a dan duba wasu suna nan da fada masu kuɗi da zaka ga har kawai shi kawai sana'ar sa kenan ko sai alhaji ya faɗa ya ce na gani ina karanta kisa wani sarki a mai kudi ne sai yana da wanda suka kewaye shi yana da yaya yayan ko bai da kudi to har yayan ma yana zuwa ya zauna a zauna da shi har yana aikan yayan saboda shi bai da kudi to wai shi ne sai wata dan sai baya yayan cek cek na takarda fa ya ce je ajiye ma ana nan ko sai bera ya zo ya cinye cek ana zaune ya ce ina abin da na baka jiya ya ce kadade yara ya ci ya yi ta faɗa ce yaya za a yi cek ɗera ya ci cek da yake abin da yake so kenan suka ce a kawai ba mu taɓa jin wannan ba yara aka gama aka gama aka gama eh ba taɓa ganin cek ɗera cek to shi ne shi mai gidan kuma wata rana da wannan mutanen ana zaune sai aka ba shi ajiyar zinari da aka zo karba ya ce ai bai gan shi ba bera ya cinye bisan mutane ma budan baki wani abu ya ce a bera shege ne alhaji eh bera ba eh wato aikin bera ya wuce nan na wato mu ya zai iya zai aika nabi ya sha maganin cin garbe eh yace dukan mutane suka yi wannan can bera ba zai iya cin cin ba eh to saboda kawai to wannan abun rayuwa ce mara ke mummunan rayuwa kar ma ka yadda ayi ma wannan rai rayuwa ta tsakani da Allah in ne kuskure a gaya mu in kai kuskure in gaya ma to kaga wannan ita ce rayuwa shine ma abokatakar da ake samun nasara da ita saboda kowa mai kuskure ne amma ce kawai sai abinda ko masu mulki in suka samu wannan ba kyau wallahi sai a kai su a baro eh a ta zuga su a ta musu ƙarya sai kuma da shi da mutumin da da wannan da suka yi wannan sai ka ga su nan tashin kiyama wallahi kowa sai ya ran da na kai shi Allah kiyaye maza Allah ya ce bayan mutum ya yaba Allah sai kuma yi wa annabi salati sai kuma ya yi addu'a duk abin da ya so a nan sai Allah maɗaukacin sarki ya amsa masa addu'a alhamdulillah sai mu tsaya nan. Alaikum salam. waye cire waye cire na'am to akwai wannan yanzu wasu zuwa sun ba sun da sabon kenan ci gaba na ya ce da ya ji ana tun muna yara ana salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera yace yanzu kuma an cire shine na cewa ya cire abinda na sani dai malamai suna bayani hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lafuzar su babu sayyidina amma cewa sayyidina kuskure ne wannan shi ma faɗin haka kuskure ne daidai ne ka ce sayyidina don sayyidina tabbas sayyidina ne ai an gane Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim in kai haka kai daidai ina fatan ka gane cewa kalmar sayyidina akwai bayanai da malamai suka yi ta yi amma wasu bayanan kuskure ne kuma malamai daga baya sun zo sun kara bayani maza Allah tabbas za a ce masa sayyidina dan tabbas sayyidina ne na me fasar sayyidina shugaban mu na to waye ne annabi ba shugaban shi ba na babu ai ko maukaci ma ya sa annabi shugaban shi na da haka kalmar cewa wai shi ba sayyidina bane wannan ma kuskure ne eh amma in ana maganar lafazin hadisi na san ana maganar cewa shi baya ciki kuma wasu suna cewa kaman ba a wa annabi salati sai da salatin da salatin ibrahimiya wannan shi ma ba daidai bane ana yi wa annabi salati da duk wani salati matukar ba a faɗi wani abu mara kyau ba eh Allah ya shirye da mu an ce akwai ruwa na ce an ruwa tun da safe yake na aiko na'am eh mutum zai iya karanta fatiha da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya addu'o'i kwarai da gaske zai iya Allah ya amsa mana addu'o'in sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama kunta shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin